الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبتو سواتا بيو مبودي دبير wanda ya zo na shina wanda ya zo sha shida da watan daya hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da ashirin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai da fasu salis hakikatu shikara malam ya ce sun makhtalafa salaf wal ulama'u da malamai magabata wanda suka biyo bayan su sun yi saɓani أن كان إسراؤه بروحه أو بجسده cewa tafiya isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi shi ne da gangar jikinsa ko ku an yi shi ne da ransa ko ku da ransa da gangar jikinsa amma salasi makalati sun yi maganganu ɗaya bayan ɗaya daban-daban har guda uku ذهب طائفة إلى أنه إسراء بالروح wasu daga cikin malaman sun ɗauka ko sun rawai ko suna ganin cewa isra'i da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai aka yi annahu ru'ya manani kuma wannan kauli suna ma cewa a mafarki aka yi isra'i ba ittifaqihim tare da gamuwan kansu gaba ɗayan su su sabanin su uku su kuje da uku ala anna ru'yal anbiya haqqun cewa mafarkin annabawa gaskiya ne idan annabi daga cikin annabawan Allah ya ga abu a mafarki daidai yake da ya ganshi a fili su da su mafarkin su ba irin namu bane abu za su a halalin wasu lokuta ووحي فأنا في مثل وحي ثانية مفرد وإلى هذا ذهب معاوية إلى أبي سفيان فأوكي عن الحسن أرويت لك حسن البصري فيما ينال علم من الرأي والمشهور عنه خلافه tafiya manazin cewa tafiya mafarki ce ma ittifaqihim tare da gamuwan kansu ko da haduwansu ala anna ru'yal anbiya haqqun anna ru'yal anbiya haqqun cewa mafarkin annabawa gaskiya ne wa wahayun wahayi ila hadha zahaba muawiyatu wa hukiya an al-hasan kan wannan muawiya ya tafi kuma an rawaito irin wannan kauli daga haka المشهور عنه خلافه amma abin da yafi shahara daga magana hakan sabanin wannan magana da aka faɗa wallahi ajara muhammad bin ishaqa da wannan ne muhammad bin ishaqa yayi nuni ko yayi ishara hujjatuhu qawluhu ta'ala وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ba mu sanya mafarki ba wacce muka nuna maka wace jarrabawa ce ga mutane وما حكوا لأبن لأك حكيت أن عائشة رضي الله عنها وأن أنا عائشة كانت ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ban rasa gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da ni ba a lokacin Isra'il. Ba na aika ina ta tare. To, wannan ruwaya kuma kun za a fata kenan. A ƙauluhu bainama ana na'imun wani lokaci yake yayin da nake cikin bacci a ta ruwayar. Wa ƙaulu anasin da kuma faɗar anas a wata ruwayar. وهو نائم في المسجد الحرام وانا سكن بشي ومسلاتي للفرما وذكر القصة ثم قال في آخرها يقول وتكسر أساس الرواية كنا أشمت فاستيقظت حين فرك وأنا بالمسجد إذا أنا مسلاتي الحرام ومسلاتي للفرما وذهب معظم السلف وفي يوم مجبعتا سنتفي والمسلمين دكما تاران توجع جندب المسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي القبر سوى إسراء منظر الله صلى الله عليه وسلم an yi shi ne da ransa da gangan jikinsa kuma an yi shi ne a farke ba a mafarki ba. Wa haza huwa al-haqqu mala yace wannan kauli shine gaskiya وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفه وعمر وابي هريره ومالك بن سعسعه وابي حبه البدري وابن مسعود الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة سواء بيو dubu biyu da biyar wanda ya zo na shina wanda ya zo sha shida da watan daya hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu daya da dari hudu da ashirin da shida za mu tashi darasi na talatin da bakwai da fasu da حقيقة الإسلام قال يجي ثم اختلف السلف والعلماء كما لم يمزقاتا wanda suka biyo bayansu sun yi saɓani kan kana isra'uhu bi ruhihi aw bi jasadihi cewa tafiya isra'i da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi shi ne da gangar jikinsa ko ku an yi shi ne da ransa ko ku da ransa da gangar jikinsa ala salasi makalati sun yi maganganu ɗaya bayan ɗaya daban-daban har guda uku ذهب طائفة إلى أنه إسراء بالروح daga cikin malaman sun ɗauka ko sun rawai ko suna ganin cewa Isra'i da ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai aka yi annahu ru'ya manani kuma su wannan kauni suna ma cewa a mafarki aka yi Isra'i ba ittifaqihim tare da gamuwan kansu gaba ɗayan su su sabanin su uku su da uku ala anna ru'yal anbiya'i haqqun cewa mafarkin annabawa gaskiya ne idan annabi daga cikin annabawan Allah ya ga abu a mafarki daidai yake da ya ganshi a fili su da haka su mafarkin su ba irin namu bane a buga su a halalin wasu lokuta wa wahayin kuma ana ce musu wahayi ta hanyar mafarki wa ila hadha zahaba muawiyatu bila bisyan فأوكي عن الحسن أرويت لك حسن البصري فيما ينال إلم ون الرأي والمشهور عنه خلافه وأنه رؤيا منام سوى تفيا مفرشي كما اتفاقهم tare da gamuwan kansu ko da haɗuwansu ala anna ru'yal anbiya haqqun anna ru'yal anbiya haqqun da mafarkin annabawa gaskiya ne wa wahayun wa wahayi ila hadha zahaba muawiyatu wa hukiya an al-qasam kan wannan muawiya ya tafi kuma a rawaito irin wannan kauli daga hasan والمشهور عنه خلافه أما أبن في شهارة دقا مجانا حبرا أعطان وأن مجانا لا تفنى وإليه أشار محمد بن إسحاق دوانا أن محمد بن إسحاق يلوني كوي إشارة وحجته قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس مسنيا mafarki ba wacce muka nuna maka ce jarrabawa ce ga mutane kuma hakau da abin da aka hakaito an aisha ta radiyallahu anha cewa na aisha tana cewa ba faqattu da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ban rasa gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da ni ba a lokacin Isra'il. Ba na aisha ina ta tare wannan ruwaya kuma kun za a fata ke a ƙauluhu bainama ana na'imun wani lokaci yake yayin da nake cikin bacci a wata ruwayar wa ƙaulu anasin da kuma faɗar anas a wata ruwayar huwa na'imun fil masjidil haram yana cikin bacci a masallaci mai alfarma wa zakarar kisata sun ma'ala fi akhirha ya koro wannan iskar a takar wayar ina ƙarshen tete sai kastu sai na farka wa ana bil masjidi sai gani a masallaci al-haram masallaci ne alfarma wa zahaba mu'zamu salaf mafi yawan magabata sun tafi wal muslimina da kuma taron tawaga dandazon musulmi ila annahu isra'un bil jasadi wa fil qabr cewa isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi shi ne da ransa daga jikinsa kuma an yi shi ne a farke ba a mafarki ba wa hadha huwa al-haqq mala yace wannan kauli shine gaskiya وهو قول ابن عباس وجابر وانس وحذيفه وعمر وابي هريره ومالك بن سعطعة وأبي حبة البدري وابن مسعود وضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن مسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وكرمة وابن جريج wannan ko ba su da dalili ai suna da yawa yawan ya kai yawa ko aka fara daga sahabbai aka tsake tare da ai aka zo ba shi وهو دليل قول الأساسين هجر فإلا نائسة وهو قول أكثر المتأخرين وشيء مجانا جمتي يوم وأن لسك الله باية سك دفاع كي من الفقهاء إذا جمعنا على منطقه والمحدثين wannan kauli shine kaulin tabari ibn hanbal ibn hanbal shi ma irin wannan kaulin gare shi akwai kara ne yaya cikin wani وهو دليل قول عائشة وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين كانت أي شراء وقال طائفة كان الإسراء بالجسد وكتت أن إسراء ليه بالجسد يقظة إلى بيت ال- شيء فوق من المسجد الحرام الى بيت المقدس الى سم- إلى السماء بالروح wannan shine kaulin masu kauli na uku tajju bi qawlihi ta'ala sun kafa hujja da fadar Allah ta'ala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa a wani yanki na dare daga masallaci mai alfarma zuwa ga masallaci mai nisa haka ana ilal masjid al-aqsa ghayatul isra mutan ya wannan tafiya karshen ta dai an je wannan ainihin masallaci ne ainihin wato al-aqsa wannan shine isra ko ne iraji zuwa sama الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة wanda abun mamaki ya afku a cikinsa na jirgin kudurar Allah wata majuku bi tashrifin nabi da kuma yabo da wato girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bihi da shi da izharin karama lahu da ko bayyanar da karanci a gare shi isra'i ilaihi sai da aka yi isra'i da shi zuwa ga wannan masallaci ne alfarma قال هؤلاء wannan kauli suka ce walau kana al-isra'u bi dinihi la za'id ala al-masjid al-aqsa da a ce isra'i an yi daga zuciya ne zuwa ga abin da ya karu a kan masallaci ne alfarma ko masallaci ne nisa la zakarahu da ya ambace shi ayakunu ablaga fil madhi kaiwa matuƙa zuwa ga yabo shine kauli masu kauli na uku cewa al masjid al aqsa baya ce da aka ce zuwa nan aka yi tafiya da shi rabuwan kuma wai kuma an yi shi ne a mafarki masu wannan kaulin kenan اختلفت هذه الفرقتان كما sabanin yazo haka ne kare shi sannan su dukkan ma sai suka tafi gida biyu har salla bi baitul maqdis salla yayi sallah a baitul maqdis ko bai ba wannan mun ce abu karuwa yoyin ne ruwayoyin ne suka zo da yawa ina muku bayani cewa a wannan littafi na al-Isra da Mi'raj wa zikru ahadithihima wa taqrijiha wa bayan sahiha sahihiha mustaqilha wannan duka ya kawo zuwa cikin sahabban da duk suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa an yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabban da suka rawaito wannan sahabbai goma sha bakwai ne waɗanda suka rawaito waɗannan ruwayoyi kowanne kuma an kawo adadin ruwayoyin da aka samu daga gare shi na farko shine abi huraira wanda an samo hanyoyi guda biyu daga gare shi a nasa ruwaya ɗaya daga ruwayan sa'id bin musayyib ta biyu daga abi salama bin abdurrahman sannan sai anas bin malik wanda shi kuma an rawaito hanyoyi daban-daban har hanyoyi kusan ainihin guda goma sha uku aka rawaito daga Anas bin Malik wanda ruwayoyinsa a Isra'il sun fi kowanne yawa yana da hanyoyi daban-daban har goma sha biyu ruwayan Ubay bin Ka'ab shine na uku sai ruwayan Abu Buraida bin Fatih al-Aslami shine na hudu sai ruwayan Jabir bin Abdullah al-Ansari shine ainihin na biyar sai ruwayan wato hadisi Hudayfa bin Yaman shine na shida sai kuma ruwayan Shaddad bin Aus ita ce ruwaya ta bakwai sai ruwayan hadisin Suhaib sai ruwaya ta takwas sai ruwayan Abdurrahman bin Qurs sai ruwaya ta tara sai ruwayan Abdullahi bin Abbas wanda ita kanta ruwayan Abdullahi bin Abbas tana da hanyoyi daban-daban daga gare shi har guda tara daga nan sai na goma sha ɗaya shi ne hadisu Abdullahi bin Umar shi ma yana da hanyoyi da yawa Abdullahi bin Mas'ud shi ne na goma sha biyu wanda shi ma hanyoyin su ruwayoyin su suna da hanyoyi da ɗan dama sai kuma wato ainihin a kasar wayan shi Abdullahi a bin Mas'ud yana da hanyoyi masu yawan gaske waɗanda sun kusan kaiwa goma sannan ruwayan Abdullahi bin Abbas wanda ita ma tana da hanyoyi masu ainihin yawan gaske cikin ruwaya ta goma sha uku sannan sai ruwayan ali bin abi talib daga nan sai ruwayan ita ta goma sha uku sai ruwayan umar bin khattab ta goma sha hudu sai ruwayan malik bin sa'afa'ata ta goma sha biyar kuma ruwayan ainihin wato abi ayyub al-ansari ita ta goma sha shida sai kuma ruwayan abi zarin gifari ita ta goma sha bakwai waɗannan su ne ruwayen goma sha bakwai wanda wani ana da hanya goma zuwa gare shi wani hanya goma sha uku wani tara wani takwas wani biyu wani ɗaya wani hudu wani shida gwargwadon yadda aka tattara su kamar yadda ibn kafir ya tattara su a cikin albidaya wani haya da a cikin tafsirinsa haka nan wato ainihin a asibitin bin hajar asqalani a cikin baitul bahari shi ne fitar waɗannan ruwayoyi haka dai malamai suka yi ta bayani. Kun ga nan الرواية تقول بندما وفي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه يا جماعة يا إسلام وأنكر أما وانكر ذلك وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان أما أرواية حذيفة بن اليمان لا زود إنكاري أتمنى وقال والله ما زال عن ظهر القرآن حتى رجع suke wallahi ba su gushe ba suna bayan buraka har suka komo sun shi kuma ta sarwaya وقال القاضي وفقه الله والحق من هذا yake mafi wato abin da ya fi gaskiya a cikin wannan wasahihu insha Allah abin da ya fi inganci idan Allah ya yarda wasahihu insha Allah annahu isra'un bil jasadi cewa isra'i ne aka yi shi da gangar ciwon ruhi da kuma rushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil qissati kullaha a cikin wannan kissa ga baki ɗayanta wa alaihi tadullu al-ayatu anan ne ayat ta tiluni zuwa gare shi sahih al-akhbar da ingantattun hadisi wal itibar da kuma abin lura da malamai wa ma yu'dalu an zahir wa la yu'dalu an zahir wanda yake ba za a kauce wa abin da zahiri ya nuna ba anan والحقيقة كما لا كوتي حقيقة إلى التاويل أتفق الصراحة السري إلا إن جت قالت إن ذاكر بديع الربا في أن فسر شيء وليس في الإسراء بجسده وحال قبله استعالة ما لا تقول باب ولا أظن شيء أورا كي dangane ga cewa an tafi isra'i ne daga gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ransa kuma yana farke idan lau kana alaman da a ce tafiyar isra'i din a mafarki aka yi ta qala bi ruhi abdi la subhana alladhi asra bi ruhi abdi wa da subhana alladhi asra bi abdihi ya nuna ba ganga har da ganga jiki walam yaqul abi fada ba sai wa bi abdihi qawluhu ta'ala ma zaga al-basar wa ma tagha ido bai bushe ba ko da wuce gona da iri ba walau kana manaman da a bacci ne da ma dan mata na fihi ayatun da aya bata zama a cikin bacci ba wala mu'jizatun da ba samu wata mu'jiza ba wala matta abada hul kuffaru da kafirai ma su ainihin wato nisan da abun ba wala kadzabuhu fihi da ba mu su kanta shi a cikin ba wala kadzabihi du'afa man aslama da ainihin wato sabon shiga na musulunci ba su hujja ba wasatanu bihi da ba su fitinu da wannan ba in misra haza min al manamat kun samun irin waɗannan a cikin mafarki abu ne mai yiwuwa la yunkaru ba a inkarin sa wallan ya kun zalika minhum illa wa qad alimu ce ma wannan da suka ci a gare su sun san an inda khabarahu sa labarinsa inda ma kana an jismihi wa hali ya qabatu cewa ya ba da labari ne cewa wannan tafiya an yi ta ne da ni da gangar jiki na kuma ido na biyu ba waɗannan mutane da suke waɗannan zamani ba ya fito musu da abubuwan mamaki irin abubuwan da ya fito mana da su ba da sun ganin abubuwan mamakin da ɗan adam Allah ya hore masa yake iya yi a wannan zamanin da ba ba za su sha mamaki ba ba za su kokonto ba cewa Allah gani ya tafi da bawansa tafiya mai nisa a ɗan kakanni kaɗan. Wanda za a taso mutumin da ya mutu shekara ɗari da biyar. A taso shi, wato wanda ya nufi a 19 kenan. Wanda ya 19 ya mutu a nan. A taso shi, a ce masa ana da kwamfuta ita ne kwamfuta da masa ta'arifinsa ana da kaza ana da kaza ana ma da jirgi da ke ɗaukar mutane ya lula da su ya sauke su a wata duniya kuma wannan lokacin jirgin ba shi sosai to da a ce babu ma ba ma tarihinsa to kaga yanzu wanda ɗan adam yake iya yi ta hanyar abubuwa masu ban mamaki da kusanto da kusa kamar da wani bazin sai yake cewa wannan zamanin ya bambanta da sauran zamunna da abubuwa guda uku da daya imadul aqal ana aiwatar da hankali cikin rayuwa da yawan gaske da biyu afru qur'an zamani ne na sauri sannan uku ittafi wa la tantaqil zamani ne na da inda kake a zaune a daki kika harka da kowa a duniya da ka tashi ka je ba da kake ya zo ba ka ka ka aura ka aurar ka karba ka bayar ka karanta a kan karata yana daga cikin kashi a kan kujerarsa ta sa farko ta kasa ka wannan abu mamaki ta hanyar intanet abubuwa ne duka da ba waɗancan mutanen akwai irin waɗannan a zamanin su za su gagga abin da ɗan adam yake iya yi balle da Allah ya yi alama rawa zai rufu abu abinda wani sai rawaito ba ma zikira zuwa ga abin da aka ambata shi hadisi hadisi min zikir salatihi bi hadiyati yadda aka yi bayanin yadda ya sallah tare da annabawa bi baitul maqdis a baitul maqdis fi riwayat anas da riwayan anas aw fi sama'i ko a sama ala ma rawa ghayruhu abta abin da wani sai rawaito da cikin maji'i jibril da zuwan ambatan jibril lahu bil buraqi da buraqa wa khabar al-mi'raj da kuma labarin mi'raji واستفتاح السماء da ƙwanƙwasa sama da aka yi a nema a kuɗe, sai ƙwalu a ce wa mamma aka wace tare da kai, faya ƙuni Muhammadu, ce Muhammadu ne, faya ƙuni Muhammadu, da buƙa'ihim an biya'a, da kuma haɗuwarsa da annabawa fiha a cikin sama, wa kabarihim ma'aku da labarin abin da ya gudana tsakaninsa da annabawa, wa tarhibihim bihi, da yadda suka yi maraba da lale da zuwansa, wa sha'anihi fi farji salati. da kuma abin da ya shafi wajen ta sallah tsakanin wa muraja'atihi ma'a Musa fi zalika yadda ya dinga tsanto mu suna zuwa wajen Musa annan Musa ya ce a je a rage shi ne maimaita haka har sau tara ana rage biyar a rage biyar a rage biyar sai da ya je su koma ya je su koma sai da ya haka zuriya har sau tara na goma ne ya ce shi ba yana jin kunya a koma a rage Allah ya ce to ai goma sai a rubuta a guri ba ya rage muku ne amma za da nan na hamsin. Shari tausi ba da hadi akbar fa akaza ya ani jibrila bi yadi fa arada bi ila samai. Jibril ya zo ya kama hannuna ya tafi sama da ni ila qaulihi har zuwa fadansa thumma arada bi sannan ya tafi da ni da ya ta tafiya da ni hatta za'atu hanna daukaka bi mutawan a wani gurin madaidaituwa asma'u fihi sarifal qalam idan ina jin tafiyar alƙalami yana rubuta abubuwan da ke faruwa waɗanda za su faru abubuwan alƙalamin kudura yana rubuta duk abin da ke cewa ya komo da ajali ne wani za a bashi wani za a hana shi wani za a kashe shi wani za a raya shi wani za a sa shi shuka wani dariya wani bakin ciki wani farin ciki wani lafiya wani rashin lafiya wani mutuwa wani rayuwa wani asara wani ba والحياة في الدنيا فلا بد أن يرى من العيش ما يبكو وما يتكدر سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعشا rayuwa a duniya sai ya ga wannan guda takwas ya ga farin ciki ya ga bakin ciki ya ga haɗuwa da wanda yake so ya ga rabuwa ya ga lafiya ya ga rashin lafiya ya ga mutuwa ya ga rayuwa ya ga bakin ciki ya ga farin ciki shiga ya fito ya samu ya haka wannan shine rayuwar duniya lokacin da kai ka gumi ba kai da shi kuma yana farin ciki ya samu lokacin da kake kuka abin duniya ya dame ka wani kuma yana dariya abin farin ciki ya same lokacin da wani ya tsora hannu a kai asara wani ya tsora kuma yana farin ciki na wasu shi kuma ya cire da lokacin da wani yake kuka masa mutuwa wani yana murna a masa haihuwa wani zai bar duniya wani zai shigo kai duniyar yanzu za ka bata ka mutu wani kuma yanzu zai shigo ta shi kuma lokacin da kai mata zafi to lokacin ce wani daɗi kuma saboda haka haka duniyar Allah yake gudanar da ita wannan yace ina biyo wannan alƙalami yace kuma na wuce wata mata da ɗanta da mijinta na cewa sai ce wani aka ce ma ce matan nan ce da take wa ƴacciyar Allah kitso kamar da ta za wata ruwayar sahihiya ainihin sai ƙuriyar da ake kitson da ta kafa sai ta ce ta isa fir'aun fir'auna ya halaka ita wannan matan musulma ce ita fir'auna ta gaya fir'auna cewa matan nan fata ce ta halaka sai fir'auna ya ce ta kamo ta da mijinta da yadda aka yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma ya gansu a aljanna sannan su uku sannan ya ce ainihin ya ga wasu mutane ana yaga musu baki ita kaya su waye waɗannan aka ce masu kutuba ne wanda suke gaya mutane a yi gaskiya ba ka yi sannan kuma yace ya ga aikin wasu mutane a cikin hannayen karfe suna karkan naman jikinsu a ci sai mutum ce a ci nama daga fuskarsa ko daga kumatunsa ce nan kwallo da suwaye waɗannan aka ce masu cin naman mutane ne masu gulma ne masu yi da mutane ne su ne su kuma ake mutu wannan azaba da aka ce ruwa yin suna da yawa sai an tattara su an yi ta jirasa ta suna a tantance ingantattu wa annan huwa sala ila sidratil muntaha annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yaje sidratil muntaha wa annahu dakhala aljannata a wata ruwayan ma ingantattiya yake na shiga aljanna wa atiha ma zakarahu ya ya faɗa abubuwan da ya gani a cikin aljanna a ban sha'awa da ban mamaki قال ابن عباس هي رؤيا عين رآها yake gani ne na ido wanda ya gan shi la ru'ya manamin ba wai gani ne na barci kai ba kamar da ruwayar da ta zo a cikin bukhari da tirmidhi ta tabbatar wa an al-hawl fihi bayna ana a'idun fil hijri na kasance ina yin barci fil hijra a cikin daki jami jibrilu don a mazani sai jibril ya zo izin gure ni da akidihi da wato ainihin dunduniyarsa in su sai na tsaye ku fajjalar su na zauna idan fara sai an banga komai ba to su ne maji da yi sai na sake komawa ne kwanciya ta da tara zalika talatan a wata ruwaya yake haka ya faru har sau uku qala fi salisa fa akhadha bi abdi sai kama damke na jarrani ila babi masjid sai dawo ni zuwa kofar masallaci فإذا بدابة تلقى والدبة تشتي براءة وذكر خبر البراءة أما يأبت لابار براءة wanda ta sauke wa annabi kaurin kai jibril ya ce da muhammadu za ki aikata haka wani halittar allah bai taɓa hawa kanki ba wanda ya fi annabi daraja sai ka ita kanta buraka sai da kai guni wato na wannan abin da ya faru al'umma hali in ma usriya da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam arwayan kuma ibn ishaqa da tabari da ibn jarir daga umma hanin cikin ma usriya da sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti cikin naira ba yi isra'i da shi ba wannan dare fashe yana cikin ɗaki ba sannan isha al-akhirati akhirata yayi sallar karshe isha wa nama bainana yayi bacci a tsakaninmu falamma kana ubayr al-hijri daidai al-hijr da ya kusa أحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله يتعدم فلما صلى الصبح وصلينا وصلى الصبح موما مكي صلى الصبح قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة فما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون kun ga shi na yi tafiya ya ce umma haru a yin tare da ku sallar isha sannan muka wuce kuma muka je bashkul maqdisi muka yi nafila da annabawa sannan kuma na dawo duk a wannan daren kuma na zo sallar isha tare da ku Allah su ba kai a nan ne ainihin wato Quraish akwai waya da aka kawo wanda kabari ya kawo ta da sanadi da ishi kuma Quraishawa bayan sun yi mamaki ruwayin biyu su ɗaya sahihiya ce cewa sun yi mamaki cewa ya kai annabi ne wannan doguwar tafiya haka ya dawo suna mamaki domin sukan tafi shan ne a kan jaki ko a kan doki ko a kan rakumi ko a kan alfadari tafiyan wata guda da ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi ta a wasu kwanaki kawai ya dawo saboda haka sai suke mamaki suka gamu da sayyidina Abubakar suka ce abokin da fa ya faɗo wani labari kai ma an kaji ba kai da ba ita me ya faɗa ya ce wai an tafi ainihin wato ainihin baitul maqdis da shi wai daga nan ma an wuce sama Sai Abubakar ya ce in ma ya faɗi shi da haka na yarda daga yana ya ce ma asibiti mai gaskiya mai gaskatawa saboda haka su kuma suka ce to duk wanda a rayuwarsa ba ka taɓa zuwa baitul maqdis ba ya sanin ya za ka ka iya sufanta mana yadda masallaci yake tun da mu mafi dawa mun je Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da daddare aka yi wannan tafiya a cikin duhu ban ga masallacin da kyau saboda haka sai bakin ciki ya kama ni damuwa ta kama ni sai Jibril ya zo kawai ya dauko masallacin ya sanya a gaba na yake yi sai musu bayani a daidai iza kofa kaza take in cikin guri kaza kaza ina yake ina kaza kaza ina yake ina kaza kasar wayan ma da ta zo ta ce ainihin wato ha akwai wani rakumunsu wanda yake ɗauke da ainihin buhu guda biyu da baƙin buhu da kuma farin buhu sannan kuma ko wata ainihin wato jakar da ta kare su a ayarin su a cikin wannan lokaci annabi har ya gamu da su saboda ka wannan ruwaya ita ma ta zo wanda malamai sun ba a itimadin ta وهذا دليل في انه بين في انه بجسمه wannan a fili yake cewa da gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tafiya da jikin yi ko da jikin wata riwaya وعن ابي بكر وفي روايه شداد بن عوف انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي عذرا دعك تسيا دني طلبتك يا رسول الله البارحه ما نيجيك عينه وتو اولا يمشي كو نندري fi makanika a gurin ka malam ajidika ban same ka ba a ajabahu sai ya amsa masa inna jibrila alaihi salam hamalani ila almasjid al-aqsa ce masa mala'ika jibrilu ne zo ya dauke ni muka tafi al-masjid al-aqsa ba baka ganni ba عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترواية إمام البيحق يروي قطع السنة إلى النبوة لابن مردويه صليت ليلة أسرية بي في مقدم المسجد وجرد عت إسرائيل دني ناي صلى أجبا مصلاتي كنت دخلت الصخرة sannan na shiga cikin wannan dutse ko wannan kogo ko wannan ɗaki ko wannan mulki har za bi malakin sai ga mala'ika qatilin a tsaye ma'afu aniyatun salatun a hannunsa akwai korai guda uku wata ruwa an ce korai guda biyu da zuma wannan ruwa ta uku kenan da zuma da nono da giya wata ruwa kuma da ainihin wato nono ne da giya jibril ya fito da fiye da sau da daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki madara ya dauki nono to ka zaɓi abin da al'ummanka za ta tabbata a kan addini na gaskiya da ka kauce wa al'ummanka duka za su zama yan wato rikici da da da su za su zama gaba da kuma karar hadis ita wannan ruwaya tana nan a ciki ya kawo ta wa hadhihi tasriha zahiratun ita wannan bayyanarwa duka a fili take ghairu mustahilatun ba abu ne wanda ba zai yiwu ba فتهمل فتهمل za a ɗauke ta ne ala zahiriha a bisa zahirinta cewa abin da dai alƙazi a takaice ke so ya tabbatar mana wanda mutum mun gamsu shi da cewa an yi isra'i ne da gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruhin sa gaba daya shi mun gamsu shi ne ma ta yi bakin kanku kurija ta bai ce an buɗe ko an tsaga ko an tsare rufin ɗaki na da ana bi makka lokacin ina makka aka zala jibrilu sai jibrilu ya sako sharaha sadari ya buɗe kirjina ko ya yalwata ko ya tsaga shi kuma ga sana ko jima'i zanzan wata ruwayan ta ce gaba ɗaya aka fito da kayan cikin sa aka wanke su aka mayar da su shi irin siyasa ta mala'iku ba ta buƙatar daɗewa ila akhirin har zuwa ƙarshen dai inda kitabin ta tsaya kuma a kan biyadi sannan ya kama hannuna fa'arar da ya hau da ni zuwa sama قال أنس قال أنس أتيت نازو أنطلقوني suka tafi da ni a ruwan Anas kenan ila zanzan suka tafi da ni wajen shijjar zanzan ina malamai suke cewa to wani ruwa ne kenan ya fi daraja inda akwai wani ruwa a duniya mai daraja da ya kai zanzan to da ainihin ba za a buƙaci wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi da kayan cikin sa da ruwan zanzan idan ya nuna babu wani ruwa a fadin duniya nan gaba daya wanda ya kai ruwan zanzan daraja kamar da a sama kuma babu wani ruwa mai daraja da ya kai ruwan kautsar an gane ko shi ta yi su suka tafi da rijin da rijin zanzan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawa shi ya sanda a bayan maqam Ibrahim sai ya je ishirin ruwan zanzan sai ya cika cikin sa am haka ake so mutum ya je ya sha ruwan da yawa da kuma ɗebi kofi guda ya farara a kansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya addu'a ya roki Allah so ya ce ma'u zamzam li ma shuriba ruwan zamzam yana nan akan niyyar da aka shafi da ita idan mutum ya shafi da niyya mai kyau ya roki Allah da ta bukata Allah yana biya masa kamar da ya zo a hadisi sahihi ainihin wato wannan hadisin wanda har littafi aka wallafa mujallabi guda wanda wani mutumin daga da mai wallafa shi albani ya ka cikin sa wanda kira shi izalatu dashi wal walay kan mutahayyir fi hadisi ma uzabban lima shuriba lahu to gutar da mamaki da rudu hausa waɗanda suke zakar hadisin ma'u zanzan lima shi rufe lahu bai inganta ba suke kawo falala falala sama da cikin akan ruwan zanzan suna kai ta kawo ruwayoyi tabi'ai da suke guzurin ruwan zanzan da waɗanda ainihin suke ɗaukar su su shafi wanka da waɗanda ainihin wato suke sha da wata bukata kamar ainihin wato an ce su yi zai sha ruwan jiki Allah na sha ruwan nan da ni ina roƙonka ka bani ilimi ilimi na hadisi ibn hajar al-qalai haka na sa abdullahi bin mubarak na ruwan zanzan yake Allah na sha ruwan nan inda na tashi na koshi ba na jin kishirwa yanzu shi kuma ina fata ka tsare ni kishirwar ranar alkiyama to abubuwa guda uku suna da sauki a duniya amma suna da wahala a lahira da hanya da ruwa da inuwa kaga duk hanyar da aka ce ka bi to wuta za ta kai ka ko aljanna ko hanyoyi da yawa a lahira daga hanyar aljanna sai hanyar wuta ba hanya ta uku sannan inuwa an kaga inuwa ta al'arshi sun da aka wace da yawa zulumi ya amu wato inuwa ce amma kirkishin bayaki ne kawai za a tura mutum wasu bayaki sannan kaga ruwa to ruwan kausara ne sun ka baki ba sai in ka hamiman wallar sada ruwan zafi da ruwan ciwon jambo shi ake ba kira a masu ta. Kana Abu Hurairah ta abu shi kuma a ruwayan Abu Hurairah yace Laqad ra'aytu ni haqiqa na ganni shijiri cikin wannan wata kashi Quraishin tas'aluni an basraya Quraishawa suna tambaya ta bisa ta idan jarada ce da ni fasalatni sai mun tambaya ita Quraishu an ashiya a abuka abubuwa daban-daban la tusbita wanda ban tsaya na tabbatar da su ba ta kuriftu farban ita sai aka samu bakin ciki mai tsanani ba kuriftu mislahu qattu ba taɓa samun bakin ciki ba irin wannan Kafa Allahu ni Allah ya ɗaga mini wannan wato ainihin ɗaki anzuru ilaihi ina kallon sa da ido na wato sai Allah ta'ala ya dago manzon Allah gabaki ɗaya masallacin yana hango shi lokacin da kowa baya gani amma shi yana gani haka duk tambayar da aka yi masa nan take sai ba da amsa فنعوه عن جابر وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه ثم رويت حديث الإسراء بن جريش أنه قال ثم رجعت إلى خديجة إن نقوم سوى جماعتها خديجة من أقول رأي أنت تقول رسول الله ما وما تحولت عن جانبها ainihin a wata ainihin juya ma daga kuimin da take kwanta ba har na je isra'il na dawo inda ta kwanta ba ta ma jet ta kwanciyar ta ta gyara ko ta canza ba ta ba wato ba eh kun ga wannan ainihin ya ma ruguje ruwa ya kan ta ta ko cewa ba rasa jikinsa ba yawwa ita ta ma taɓa ganin na na Khadija ba na na Khadija ba taɓa ganin na Khadija ba don Khadija bayan wafatin na na Khadija manzon Allah ya aure Aisha kuma Aisha an aure ta tana karama ba ta ma tare ba sai a Madina Suraka ruwayoyi duka sun tabbata ba ta ga Khadija ba Khadija ba ta ganta ba ita ma ta faɗa da baki ta cewa ina kishi da Khadija amma ban taɓa ganin ta ba labarin ta kawai take shi ka ga wasu ruwayoyin ainihin wato ta zuwa da wasu kare-kare da canje-canje waɗanda babu a cikin wasu ruwayoyi wannan shine ƙarshen babu ko Allah ya samu dashi muna tafiya dai ana daɗa ƙara wasu abubuwa za a yi ta jin yadda ruwayoyin suke wani abin yana buƙatar lokaci mai tsawon da za a bi a tantance wato ruwayoyin a kuma shirya su a jera su a kuma tsara su Allah ya samu dashi an gama mana sai ta malam don Allah ina son ka kara lissafo abubuwan da mutum dole ya haɗu da su a rayuwarsa ومن عاش في الدنيا فلا بد ان يرى من العيش ما يسوى ما يتكدر سرور وحزن واجتماع وفرقه وعسر ويسر ثم سكن وعافيه wannan ita wai gaskiya ne rabin kyawun annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba annabi yusuf ba haka ruwayan muka tsaka ka ba rabin kyan al'umma aka ba annabi yusuf kadarul husni rabin kyau gaba ɗaya na al'umma aka ba annabi Yusuf. Gargaji ya ba annabi a ciki, shi kuma ya ninka annabi Yusuf miliyoyi ma. Wannan ya ce Madadin don ɗauka wani irin certificate ake nema dangane ga ɗaukar sojan ruwa da aka faɗa. Wannan na aka wannan jawabin ban ji certificate ɗin da aka faɗa ba. wanda ya ce inda aka ce misulu wakar tsairi kamar misalin shekar tsuntsu shi ne wakar tsayir da tsayir na tsuntsu ra'aitu nuna azam na gano haske mafi girma wallaf a duni a hijab sai hijabi ya yayi gabanina ma'ana ya kauce da aka buɗe mu shi ne ma'anar lafazi wani da hujjuru wal yakut kuma ainihin wato kofarsa ko mabuɗinsa zurru ne wato lu'ulu'i ne da yaƙoci kuma yace akwai wani da yake aikata mummunan laifuffuka amma baya shirka da za a gane alaman tuban alaman tuban ko da rudu ta ta annadamu alama fati shi yace Allah ya kuda ila zambin shi da baki alai min umri kuma yace malam ni kuma kokonto ne yake yawan damuna wannan shin ya zai yi suka watsar da kokonton da kofar kan sunna mutum yana bin sunna ya rabu da kokwanto duk sunna dama ba gina ta kan kokwanto ba kan bin annabi ne in dai kai daidai da yadda annabi ya ce ai komai gujja ka ga maka ce na dai daidai da abin da annabi ya ce Abin Gulaji Askalani ya kawo misali da sarki ta hanyar hoji. Yake duk mutumin da ya tsugunna ya ba haya, ya kawo hoje ya goge, ya sake sa hoje ya goge, ya sake sa hoje ya goge. in da zai shi na guji ba rasa zai shi tana ɗori kaji kuma da ɗan guntu guntu amma sai tashi ya je salla an cewa ya sa kai shi annabi kuma dai ya kini ba wanda zai goge dubu rasa da bayan gida ya goge ta da goge sau uku ya ce wata je na ɗori kuma ya ce waje kashin ya goge ba amma tun da haka suna ta ce a yi sau uku ka goge sau uku ka je kai salla ba ya sa ka annabi shi ne har zuna da kalami yake in ka bi sunna duk kokonto ya kau ثم يتخيل اليه انه يزيد الشيء في الصلاه لمن قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فلا انت تجي كوكونتو يلعب مسلم بكاء صوت ai wannan an yi bayani kuma na Aisha bai rasa jikinsa ba an yi bayani cewa bata inganta ba Kuka ruwa da aka ce ba da jikinsa bai san an ba a fara jikinsa shi ne inganta kuma to ya halatta kaura ko a auren mata ta in hanyar intanet a yana sai ka je kuma ka shiga Islam today. Islam www.islamtoday.net suka tambayi su Salman Auda, Profesa Salman Auda. Suka ga bayanai da yawa akan wani. Islamtoday.net sun ba ka shiga. Kuma ce shi idan mutum ya sha ruwan zamzam da wata niyya, mutum gobe ma idan zai sha sai ya sake wata ciyar ko wanda ya da farko ta isa wanda ya da farko ta isa sai ya ci da wata niyya kuma daban Wanda na ji bayanin ta a game da abubuwan da mutum zai haɗu da su Allah ya farka da alheri amma idan da hali ina son a fassara min da hausa sai an fassara kuma abubuwan kuma tana kallon su a yadda suke gudana ko kuma ya rubuta su ta ba a idon ka wani yake farin ciki wani ya bakin ciki wani ya dariya wani ya kuka wani ya murna wani ya rashin murna wani ya mutu wani ya rayu wani ya samu wani ya rasa wani ya faguni wani yana jin daɗi haka rayuwa ita ke ta gudana a lokacin da kai kake faguni ka rasa wani kuma yana guna ya samu ita wani gurin ka tara an yi zubin zubin kashin da yake mutuwa a kai suka yi rubin ana murna a ce da suke haihuwa kai sun ce raka suka yi nan kuma mai suka yi don samu suka yi haka ake ta tafiya wani yana wata lumbar da za ka bari sai ka ga shi da wannan lumbar za ka tashi wani kuma nan zai kawo ko ba ka ake sai bayan shagunan nan na baki wani zai tashi ya gaji wani kuma zai zuwa kayansa ya ce ba ciniki zai tashi wani kuma zai kawo kayansa ya kawo akwai ciniki haka ake sai ba ta ai rayuwar kenan wani hadisi ya rawaito cewa idan mutum ya yana jinjiri alhali yana sallah to ya kwanta sai bacci ya tafi gabarinsa domin ɗayan ku lokacin da yake yin gyangyaɗi ko lokacin da yake yin sallah alhali yana gyangyaɗi bai shina ba abokansa yana istighfari ne amma kuma zagin sarki yake yi saboda yana aikata laifin da jirgin da ta kansa الله يسامح ذلك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Yau sha bakwai ga watan sha ɗaya, hijirar musulunci dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya daga tasowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo tara ga watan biyu a lissafin Turawa shekara ta dubu biyu da ɗaya. Kamar yadda aka sanar cewa insha Allah yau maudu'in mu zai zamo magana akan birrul walidai wato ɗa'antawa da kyautatawa da martabawa da ganin girma na iyaye waɗanda suka haife mu wannan mawdu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar da mana abubakar yake gaya mana a gabatarwa cewa kowa akwai irin fahimtar da ya ma wannan mawdu'i wasu fahimce shi a adance wasu fahimce shi a karkace wasu sun fahimce shi fahimta daban-daban don haka dole ne musamman saman iyaye a cikin littafin Allah da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma haƙƙin da suke da shi a kan yadda muka karanta a cikin alqur'ani kowa ya shina a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala yakan hana bauta masa da kuma martabawa da karramawa da girmama iyaye wannan ya nuna irin wato matsayi da girma da iyayenmu suke da shi a kanmu wajibi ne kuma musamman a daidai wannan lokaci wanda wasu ilimi yakan sa su wulakanta iyayensu wasu mulki yakan sa su wulakanta iyayensu wasu wato ainihin wato sarauta yakan sa su wulakanta iyayensu wasu kuma saboda girman kai ko saboda boko ko saboda wayewa ko saboda ci gaba irin na ne haka rijiya sai gane ma iyaye kallon hadarin kaji wajibi ne waɗannan bayan Allah da suka bayar da gudunmawa wajen kasancewarka wajibi ne ka san matsayinsu a cikin littafin Allah ka san matsayinsu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ka san yadda musulunci yake tafiya komai da hakkinsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yana gaya mana banu isra'ila ya saukan musu da dokoki guda goma sai suka karya wasu dokokin daga ciki sakamakon wannan Allah ya kila musu albarka a cikin dokokin Allah yake cewa wa in akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nas husna وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤمنون وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ولمن دوكوكي يبدا قوما ألا يفكوا بنو إسرائيل sai suka karya wasu daga ciki sai Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بالغافل عما تعملون إن كنتم دوكوكين نفرقوا أتكين غوما وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل من نفرقوا لا تعبدون إلا الله kada ku bauta wa kowa sai Allah ne yake bin sa lissafi wa bil walidaini ihsana sai kuma kyautatawa ta ƙarshe zuwa ga iyaye. Wani ɗaya kenan a cikin suratun nisa Allah ya saukar da dokoki nan ma guda goma. Doka ta biyu daga ciki ita ce kyautatawa iyaye. Yace wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا nan ma tattaran dokoki ne goma ko goma sha ɗaya Allah ta'ala ya saukar a jeri sai ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a bauta wa Allah kada ku hada shi da abokin tarayya sai ya ce wa bil walidaini ihsana su ka iyaye suna neman kyautatawa kun nawa kenan sai biyu a cikin suratul isra Allah subhanahu a cikin suratul an'am Allah ya saukar da doka nan ma guda goma yake cewa kun ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لما دوكوكي aka saukar guda goma a cikin doka da farko yake kun ta'ala ku taho atlu in kun zo zan karanta muku ma harrama rabbukum alaikum me na farko Allah tushriku bihi shay'a me ke don sa wa bil walidayni ihsana kun ga iyaye suna nan tafi ko tare da aqida sai kuma ya tsallaka cikin suratul isra sai ce wa qada nan doka goma sha takwas ce amma za mu kawo ya da iyayen tukuna yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا kuma nan dokoki aka saukar sai Allah ya ce wa qada rabbuka Allah mahalicinka ya zartar da hukunci ya saukar da doka menene dokar ألا تشركوا به شيئا yake bin fa wabi walidaini ihsana Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana a cikin wannan tafsirin wannan aya na tafsirin Sheikh Aminu Shafiqi rahimahullah abwaabul bayan fi idan al-Qur'an bil Qur'an yace da Allah ya faɗi ihsani a wannan aya sai kuma ya ɗauki nauyin fassara me yake nufi ihsani din sai fassara shi da imma ya bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wannan aya ta tattare dukkan ihsani da ake son da ya iyayensa Allah ya ce idan kufa ya same su a tare da kai sai daga cikinsu ko duk su biyun da Allah ta ala yake fala ta kulla huma uffi saboda saurin gajiyawan mu da saurin kosawan mu da kuma iyaye in suka tsufa sai kai hakuri da su sai Allah ya dauki kalma wacce ta fi saurin fita daga bakin ka ya hana ta dan babu aula kakka ta wacce ta bi wannan wala ta kulla huma uffi uffi ya zo da ma'anar kir ya zo da ma'anan tsaki ya zo da ma'anan basilewa ya zo da ma'anan ni an dame ni duk irin kalmomi da za ka faɗa na kosawa akan hidima ko nauyi da iyayenka suka dora ma to Allah subhanahu wataala yake ka in ji kus daga bakinka wala tanharhuma kada ka dinga kyarar su kada ni kaza kaza ni da ni ku iyayenka duk shi kawo mun kaza ita Allah yake wala tanharhuma wa qallahuma qawlan karima ka gaya musu magana wacce ta dace mai karamci mai ladabi mai biyayya wacce take ɗauke da tausayi da ƙauna da kuma ainihin wato girmamawa da martabawa da kuma karramawa duk wannan kalma ta karima Abdul Karima duk ya kunshi wannan. Shi yasa Abdullahi bin Umar ya hangi wani mutum ya goya babarsa yana aikin hajji da ita. Ta tsufa hatta kai ba za ta iya tafiya ba ba za ta iya zuwa bayan gida da kanta ba ba za ta iya yin bawali da kanta ba shi yake zuwa ya kawo mata so ta yi bawalin ya kawo mata so ta yi bayan gida ya sa hannunsa ya yi mata tsarki ya ɗauke ta igoya ya zo ya yi ɗawafi da ita ya yi sa'ayi da ita ya hau dutsen arfa da ita sai yana goye da ita a jikin majanyi ta tsufa ba ta iya tafiya sai abdullahi bin umar ya zo zai wuce da ya hanci abdullahi bin umar sai ya ajiye mahaifiyar nasa sai zai samu abdullahi bin umar ya ce ka ganta nan ina taimaka hidima ina taimaka hidima kana ga kuwa na biya ta haƙƙinta yace wallahi mahma sana'ata biha la tastati'u an tu'addiyaha haqqaha li'annaha كانت تربيك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء ثم أنت فتخذوها وهي عجوزة وتتمنى لها الفناء Abdullahi bin Umar yace wallahi duk irin hidima da kyauta da karanci da zaka yi wa mahaifiyanka ba za ka iya biyan ta ba. Ita domin kana yaro ta ci kashinka, ta ci fitsarinka, ta sha wahalarka, ta goya ka, ta ɗau cikinka, sai maka hidima duk kuma wannan fata take ka rayu. Amma ita yanzu ta tsufa kana goye da ita, kana sagale da ita, ana maka addu'a yaya tsofaffi suna suna nan kalau Allah Allah ya raba lafiya kana ani da kina Allah ya raba lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta ga ta ma hidima tana Allah ya raya kai ko kai mata hidima kana Allah ya raba idan Allah Allah ya hada addu'a ta kai kuma addu'a ka Allah ya raba yace to duk irin hidimar da kai wa mahaifanka ba za ka iya biyan su haƙƙin da ke kanka ba wannan ita ce aya ta hudu da hira cikin alqur'ani wanda Allah ya kawo sai mu kama cika cikin suratul ankabut zama Allah ta'ala ya yi wasiya ga dan adam ya kyautata ma iyayensa yace wa wasaina al-insana biwalidayhi husna ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى يقول ما يوصيا na ba da doka na zartar cewa kowane ɗa kyautata wa mahaifansa Allah ta'ala ya yi ƙaidin kyautatawar da ya cire abu guda ita wa in jahadaka in suka yi fito na fito da kai ala an tushrika bi bisa kai mun shirka ma laysa laka bihi ilmun abin da baka da sani akai fa za tu huma anan Allah ya ce nan kadai ban yadda ba anan ne kadai bai yadda ba shi yasa malamai suka ce duk abin da yake koma bayan shirka ko da sako ne in kiyaye ka suka saka sai kai jamhurin malamai haka ce me ya hujjar ku suka ce sai da na umar ya shigo sai ya ce ma abdullahi bin umar ka kina saka sai zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga babana ya ce ita ci wa fata sai manzon Allah ya ce je ka sake ta je ka sake ta sai ya sake suka ce shirka Allah ya ce ba ka shirka ko ga juraitu waliyin nan mahaifiyansa yana sallah ya koma daji yana sallah sai mahaifiyansa ta kawo masa ziyara tun da shi yanzu ya zama malami babba ya daina ziyarar mahaifiyansa sai mahaifiyan ta ɗauko ƙafanta ta zo ta same shi ta ziyarce shi bayan ta zo ta same shi yana sallah ta kira shi sai ya ga to mahaifiyansa na kiransa kuma gashi yana sallah sai ya ci gaba da sallah sallah ko da ta tafi ta sake dawowa karo na biyu ta same shi yana sallah ta kira shi nan ba bai amsa ba ta sake haƙura su uku ta ce ya Allah tun da imin haka ka nuna masa ya ga sharrin karuwa ya ga makircin karuwa shi kawai yake so Allah kai masa shi kenan yana ta ibadarsa a cikin bukkata sai wata karo ta ji ana ta faɗin labarinsa ai malam juraidu akwai ibada ai akwai karatu ai akwai kaza ta ce in kuna so ku ni zan je in gaba muku da shi sai ta caba a zo ta yi kwalliya ta yi shiga ta fitsara ta zo bukkarsa ta ce ga tafa ta zo a shirye take duk abin da yake bukata ta yi ya bata take ta ce ke kake kamun wargin banza malami yana ibada ya zo ainihin da wannan irin shiga ya fata take ta ita ce in ka san wata baka san wata ba sai ta ta samu wani mai kiwon dabbobi ta makkana masa kanta ta sadu da ita sai ta yi ciki da cikin gari sai ta haihu da ta haihu sai ta ɗauko jaririn ta zo ta tara jama'a ta ce jama'a idan malamin nan mai bauta a guri kaza aka ce an san shi ana ta faɗa ibadar a gari ta ce to shi wannan cikin aka haifi jaririn jama'a suka ce to aka yi ke yi da bari mu je aka yi gayya kafa dama Allah ya ba ki a ga wani kuskure na ustaru aka yi gayyar jama'a masu kokara da masu sanda da masu duka kasa za ka ce ku kai mana kuke Allah wato haka dama kake yi yau ɗan mutane ciki ita ba ni bane ina amma su bugu kafin ka ce ne an rushe wannan bukka a shi hakkin kowa ne an kai wata duka ita jama'a ku saurara aka ce ga yaro a shi ma ya abin da ya kama da kai Allah ba shi bane to inda Allah ya taimake shi har yanzu dai Allah ta'ala bai sallame shi ba sai ya sallah raka'a biyu yake ku saurara gaskiya za ta bayyana sai tashi ya sallah raka'a biyu ita kawo jaririn da aka kawo sai zunguri cikin yaro ita yaro faɗi gaskiya waye babanka sai yaron ɗan jaririn da aka haifa yanzu sai Allah ya ba shi dama don ikara martabar ilimi da martabar malanta da martabar sani sai yaron ya buɗe baki ya magana yadda ba kai ba ne wani mai kiwo ne a can bayan gari sai kuma jama'a ku a kira wata Allah a shi a wata ya kuma ku kewaye shi wato yanzu ya tsaye ba ma bukar abin da za a yi masa ya bukar banta wani da ta zinare za a yi kuma a ku da kuma yamman da ita ita rai da kuka same ta to amma sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yana faɗa wannan hadisi ne yana ba mu darussa da yawa a ciki jariri ya magana na biyu an kara martaba ilimi na uku an saba wa mahaifiya shi ya jawo wannan rigimar har ta kai da duka in kai yanzu haka ta faru a kanka in ka zumbura cikin yaron mai magana ba ba za a yi kina ya ji wato kai sama yaron za ka to shi yasa a nan yake cewa wato wa wasai al-insani biwalidayhi husna وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ولذلك آية سنة آية كده آية كبيرة الله سبحانه وتعالى في سورة اللقمان لما يقار ميمي سئلوا من الآية شيغة سكوتا آية أما سنة كبيرة yake wa wasaina al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تمسك لتشرك بي تمسك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون wannan aya cikin suratul Luqman Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita aya irin wacce ya faɗa a cikin wato ayin suratul Ankabut yace wa wasaina al-insana biwalidayhi mai madan adam wasiya na bashi doka biwalidayhi ga iyayensa sai ya faɗi nauyin uwa ita hamalat ko ummuhu mahaifiyansa ita ce ta ɗauki cikinsa wahanan ala wahani rauni akan rauni wahala ikan wahala kullum ƙaruwa take ciki na girma nauyi na ƙaruwa wahala na ƙaruwa hatsari na fuskantar ta domin wanda ta ɗau ciki tana fuskantar hatsari hudu ko ta mutu ita da ɗan an sha yin haka a wajen haihuwa kan ta mutu kan ya mutu ko kuma ita ce za ta mutu kan a fidda shi ta hanyar tiyata ko a haife shi ko kuma dukkan su wato dukkan su rayu ko kuma an ya mutu ita ta rayu to wannan hadarin guda hudu da wannan bala'in shi kuwa take fuskanta lokacin da ciki yake da ɗayan girma shin za a haihu lafiya ko ba za a haihu lafiya ba za a ga wata sai ta kwana bakwai tana nakula tana tsuguna kawai wata ma sai ta kaki kai wata ma sai ma ya zama ajalin ta kenan shi ne za a ce wahanan ala wahani bayan ta gama wahalan nauyin cikin cikin nan ya kumbura ya yi tsawo bayan nan ya noke ai ta bata maganin yani wato ciwon baya kafafuwanta jina ne su kumbura da kuma su ta bude gaba haka take tafiya bayan da za ta kuma kai ne kuma ka zo da kyar a buɗa ta ka buɗa a buɗa kuma za a yaga sannan mutum ki fito yana fitowa kuma murna ne sai kuma Allah ya ce wa fisalu buki amai sannan kuma a dora mata nauyin mutum mai kashi a kanta ya yi tsari a kanta ya sa hadisi ya zo wani zai kwace ɗansa daga wajen ainihin wato matarsa bayan sun rabu sai ta kawo ƙara gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulullah wannan ɗanka nono na shi ne sarkansa baya na fa shi ne dokinsa cinyoyi na fa su ne kujerarsa amma in sai da yaga yayi wayo zai kwace amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ke kika fi cancanta da shi ba ki biki aure ba sai auren ma zai koma wajen halatta ne don ya ce alhalatu bi manzilatul ummi lokacin da aka kama da ana ja sai na alina ja Jibi yana ja sai ina ina ja yana abani na ni a bangaren kuma shi kuma yana abani na ni a bangaren kuma sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-khalatu bi manzilati al-umm ita nan uwa ko ya uwa a matsayin uwa take ita za a bare ni to akwai wani ganganci da ake za mu kawo shi an jima wanda in mutum aka rabu sai ya kwace ƴaƴan ce a bashi ƴaƴansa ita ma ƴaƴanta ne abu ga inda sai na Umar a cikin wasa sun rabu da uwar yarinya ga ɗan sai ya kama kafar yaron kakar yaron ta ɓangaren uwa ita ma ta wata rike uwar na ja ita ma kakan na ja yana ke ɗana ne tana kai ni ma ɗana ne ya ja ya ja sai ga sai da na umar sai da sai da na umar ya rike ɗansa kankan ga kakan yaro ita ma ta rike kankan kowa yana ja sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da na umar sai da na umar ya ce a kan masa sun ce na umar ya tafi sai ta kama ta goya ɗanta ta tafi to sai ta Allah ta hada ne yace wa fusalu su fi amai ka duba yadda wahalar reno ta tafa in wani aka baka da yana fesa zawayi ko yana yin amai wani abu mai sunan sa yana yin tumbuɗi sai ka ji mutum yana kaɗi ya tura mata ya fesa kashi ya fesa fitsari wandunan da mutum ya kashe ba za su kirgu ba duk wannan wahala mahaifiyar da ta yi wa fisaluhu fi amali sai Allah yake anushkur li kai mutum ka gode mu shi Allah da ya halice ka sai fara gabatar da kanka dan ya fi kowa haƙƙi a kanka sai wani wani dai ka iyayenka ma kai musu godiya wa ya sa ka in kai musu godiya wa kabautawa Allah kabautawa dan dokar ta ce a cikin alqur'ani sai ta ilayyar masir وإن جاهداك على أن تشرك بي أو سكي جاء إن جادك بتاكي من شركة الله يكي فلا تطيهما حتى بيسو saboda ne shirka wannan ai hakkin Allah ne bai halatta yi ba duk da haka sai ce wa sahib kuma fi duniya ma'rufa mana ko da suna mushrikai to sai kai musu biyayya kuma a rayuwar duniya cin su da shan su da tufafinsu da kula da su da karrama su da dora su ko da mushrikai ne kuma kai wannan ba sai ka shiga wutar lafiya masahibu ma fi duniya ma'rufan da abin da ake kira ma'ruf shar'an ciyarwa shayarwa tufatarwa lafiya harkar lafiya harkar wajen kwana tufafin da kake sawa in shadda kake a kusawa wanka shadda daga yi mutum ta ai tsoho ne sai ba alawayi shakka za ka yi maka irin wata kake sa mai tsada shi lokacin tana karamiya yake shi zai ɗinka maka mai tsadar ya fitar da kai kunya a tsakanin abokai da ƙananan yara shi kuma ya mai arha amma in ji ya kuma sai ka ma alawar ka ta yadda tishe ne da tabbar tabbata ba in an masa ma lalatawa zai mahaifiya kuma a mata irin irin ɗaukwarin nan sai kuma ka ɗinka a matanka ainihin wato abin nan atamfofi masu tsada mahaifiyar da zai ta aiki tsohuwa ce ba ta san ado ba sai a mata wanda zai lalace da wuri ko wanda yake da ƙauye-ƙauye haka. wannan duk ma'arufa kalmar ma'aruf duk abin da ake kira ma'aruf shar'an ma'aruf aqalan ma'aruf adatan to duk kalmar ma'aruf ta tattare shi duk abin da al'ada ku ta tabbatar ana yi na karramawa wanda bai ci karo da nasi ba hankali ya tabbatar ana yi iyaye na karramawa wanda bai ci karo da nasi ba shari'a ta tabbatar ana yi na karramawa Allah ya ce ko da mushrikai ne sai kayi musu wannan sannan za ka fita a wajen Allah wattabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya koma gare ni ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wannan ita ce aya ta nawa aya ta biyar sai Allah kuma cikin suratul ahqaf ya sake maimaita wata aya ita ma tana da alaka na kamanceceniya da wannan yace wa wasainal insani biwalidayhi ihsana wannan yace wa wasainal insani biwalidayhi husna nan kuma sai ce ihsana kalman hasnu ko ahsana yuhsinu muhsin ko muhsan kalmar ihsani kalma ce da su tattare ba za ka iya fassara ta da wani abu biyu ko uku ko hudu ba shi yasa kol kolin imani ake kiransa ihsani al-islam al-iman al-ihsan فذلك فهو إنسان مصدر مع حسنة يحسن إحسانا كيف أيك ترى تأكراك محسن لما كان يقول ترى تأكراك محسن شيء اسم مفعول محسن اسم فاعل فعل انت كما أحسن يحسن مصدر انت كما إحسانا فسي أنا أكا ترى في إلم سيأكا كاو مصدر سن don a nuna maka cewa dukkan kone kone ihsani ake son kai musu anan wa bil walidaini ihsana saboda ne inna allaha yuhibbu al muhsinin wa ahsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin duk wani dan adam da zaka kyautata wa a duniya ɗanka ne matarka ce abokinka ce ƙasarka ne duk wani dan adam babu wanda yake da haƙƙi a kanka wanda ya fi na iyayenka in ba manzan Allah ba. Manzan Allah suna yin sallama shi ne kadai ya fi babanka ya fi babanka. Amma ka ce su duk duniya ba wani da haƙƙi a kanka kamar su. Duk duniya ka cire kowa ƴaƴan naka da matan naka shi yasa malamai suka ba da fatawa. Idan ka ji ta neman abinci, mahaifiyarka na jin yunwa, ɗanka na jin yunwa, matarka na jin yunwa, bawan kana jin yunwa da ka fita nema abinci sai Allah ya baka abincin mutum daya ka dawo gida wa za ka ba Sai ka ba ɗanka? Ba za ka ba. Abu Huraira radiyallahu anhu yace eh ita ainihin wato matarka sai ka sallame ka duk da ku iya rabuwa yawan ka zaka iya sai da shi ita ko da waɗannan matsalar su ne sauki ce yanzu waɗanda suke rassan ka na sama da rassan ka na ƙasa shine ɗa da mahaifiya su ne ba yadda za ka yi karatu da su to ya za a kenan wannan yana da haƙƙi a kanka daga ƙasa wannan tana haƙƙi a kanta daga sama. Saboda haka sai ka ba mahaifiyar mahaifiyar za ka ba. Sai ka ba hakuri. Mahaifiyar ka za ka ba. Dan ka iya mika ɗan ta ce to kawo, sun ta ce kawo, bin da zama ne. Sun ta ce kawo, ka mika ita ce za ka ba ita ce ta kowa haƙƙi a kanka da ita haƙƙi biyu ne take da a kanka hakki uku ma za mu zo kansa to sai Allah ta'ala a wannan ayin sai ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurha wa hamluhu wa kifaluhu ثلاثون شهرا وحمله وفصاله وفصاله ثلاثون شهرا Allah subhanahu wa ta'ala yake mai madan adam wasiya wato kamar wasiya wani umarni ne mai karfi wanda ya kai kamar a ce za ku rabu mutum ya ce ka farke kaza ka fari kaza haka Allah ta'ala yake sidanta wannan al'amari sai yake amalatu ummuhu mahaifiyarsa ce ta ɗau cikinsa kurhu cikin damuwa cikin tsanani cikin mawuyacin hali wata ma kafin cikin ya zauna ma tashin hankali kafin cikin ya zauna ma tashin hankali in ya zauna kuma wata ta zato take ta juwari wata ba ta son turare wata ba ta iya zama ba ta iya kwanciya kai ta amai duk abin da ta ci dawo kafin wata zai shiga ta koma cin kasa wata dinga cin tattasai wata yalo wata ma ba sai za ta buɗa ta dinga shaƙawa saboda bala'in cikin nauyin da take ji da bala'in da take ji kuma kai ta zai ka kasuwa sai zuwa aka yi ake dura ciki mutum ya zo masallaci ne wata aka rama kalla wannan aka rama ta baya ba wallahi ka sha kunu ka ba kai kai ba ka sha kunu ka fada rigar ka ka sa gilas ɗinka ka huta lafiya lau sai ku da ta wuce ta ganta ki tana tura abu ma koraka shi koraka san ba zai kai ba da kuwa lokacin ana tafiya sa ta a gidan gaba ana tafiya ana kewaye gari amma Allah ga abin da yayi tsiri kai ke mu kudin mota ce gaba na su sai tafiya ce akan hanya ko dai ba ta rata ko ta ba shi rata ka ce tare su ana tafiya ɗaurin zani ya canza an sa tileniyar riga an turo ciki haka sun za a zauna da kyar kuma kaga yaron yana kawa nan hannun sai fito sana inaushina inaushina sai ka ji fitsari ba a shirya ba sai ikama kayan gida ba ta shirya ba sai ikama sai malam wallahi mutum ya yi wasa da mahaifiyarsa zai ga yawa ya zakinta yasa a nan ne wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahaqqu bi husn sahabati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuka wani mutum ne ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da muslim yace wani mutum ne ya fi cancantan in kyautata masa kyautatawa ta ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mahaifiyanka yace bayan ta fa yace mahaifiyanka ne bayan ta fa yace ita ne yace sewa kuma yace sannan baba anan ne aka gano mahaifiya tana da nauyi uku yasa malamai masu sharhi a cikin fatul bari yace sun ce mahaifiya ta ke banci uba da abu uku sun yi tarayya a abu uku ina suka yi tarayya kai wani bangare ne nata wani bangare ne nata Allah ce min nutfatin amshajin nabtalihi mana wani bangare aka ɗebo nata aka ɗebo bangaren naka to nan sun yi tarayya hidimta maka wajen kula da kai ita na girkawa shi yana nemowa shi ne ragon tuna shi ne ciyar da ita shi zai shafiyar da cikin shi zai shayar da ita shi zai mata tufafi shi zai bata gurin kwana shi zai sai sabulun wanka shi zai sai oman wanki shi zai sai mashin da goge baki shi zai biya kuɗin ruwa ya biya kuɗin wuta in haya ake i biya kuɗin haya in za a je asibiti i sai kati i biya kuɗin mota i sai magani in za a kwanta da ita i biya kuɗin gado i biya kuɗin yan rakiya kuma ya abincin waɗanda za su zauna su kula da ita. shi ne kayan jami'ai ya ka ya ragon suna ya yi kaza ya yi kaza duk yana kan ita kuma ita za ta jirka ita za ta wanke ita za ta tsaftace ita za ta kaza don anan don haka sun raba aiki anan da sun yi tarayya inda kuma ita kai abu uku wanda za ta iya rage kafa shi zai ba ita ta dura wa cikin ta wahalu da shi har ainihin wato nawa فقلبه شيني أولا إن على ثلاثون شهرا سيدنا علي بن أبي طالب يأتي أنت ثلاثون شهرا أجل أنت وفصاله في عامين da haka in ka ɗauki wata shi ne shine a ƙalmi mutum ta kama shi ne mafi karanci daga zaman da mutum zai yi a ciki shi ne wata shida shi ba idan rigima ta taso dan wani ya yi amarya wata hudu sai ta haihu sai rigima ta bari aka bi wajen sai da na'ayi ya ce ai da ya kai wata shida da ya gaba da mu ɗan sani amma tun da bai kai wata shida ba shi ne a ƙalmi da Allah ya faɗa na mutum haihuwa da haka yake wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahran da cikinsa da yayansa wata talatin da yi wa'adin ka ce watakila cikin na wata sha biyar a yayan wata sha biyar sai Allah ya faɗa a wata ayan ya keɓa wata ashirin da hudu yake wa fisaluhu fi amaini da kuma yake wal walidatu yurzi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a ta haka Allah ya ware a wata ayan wata ashirin da hudu a cikin talatin saura wata nawa saura wata shida ta haka idan mutum ya aure sai mace ta haihu da wata shida da ɗaura auren suka ke nan ba shi da wata magana ɗan sani to sai da na ba da wannan fatawa da wannan aya wa hamduhu wa fisal salatu da shekara to shi yasa wancan da yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ifi kamata in kyautata masa kyautatawa ta kace ce mahaifiyanka sannan wa mahaifiyanka sannan wa ita mahaifiyanka sannan wa ita babanka kuma da suka ce anan mahaifiya tana da hakukuwa kenan a kanka guda uku a tattare mahaifi kuma yana da guda ɗaya aka ce to wani irin haƙƙi ne misali ka fito sai babanka ya ce yaka sai mahaifiyanka ma ta ce yaka kiran wa za ka sai da to ku taho tare sai da ku taho tare kaga ita dole su taho ba kuma dole ku taho kaga sanan kiran ta kenan za a amsa tunda nan doka ce ta umarni amma haƙƙi na tausayi da karramawa da girmamawa da kulawa sosai mata sun fi bukatar kulawa fiye da ainihin wato maza saboda ita shi wata kila yana da wasu ƴaƴan ko yana da wasu mataimaka ko yana da wani abu amma ita uwa in tana cikin gida din nan wato za ka ga cewa tana bukatar agajinka da gudunmawarka da taimakonka fiye da komai wani abu ma in ka ba ta sai ka ga kai kike ajiyewa shi yasa ko cuta ce ta tsanani mata gudu suke mahaifiyar ta take zuwa kan ganin asibiti ta zauna ni na ga wannan ba su ɗaya ba su biyu ba su ba su hudu ba mahaifiyar mutum za ta za ta sama ko kamar da suke sama kai na jariri ke bayan gida ta yi tsarki ta je ta zuba kuma ta zo ta zauna akwai wani sai da ya jiya ta shekara shida wanda ya jin ma sun ka gudu suka mahaifiyar ta je ta zo ta zauna shekara shidan nan ba ta taɓa cewa yau na ji zafi ba ta canza masa kaya ta tare wata rama an kashi ne tuwo leda take sawa ta tare sai a leda ta ninki sannan ta je ka ɗauko ta wata rafa ƙarfi ta ce ta sake lullube shi haka ta dinga yi da shi wata shida shekara shida to saboda haka ne in ka ga mutum albarkarsa tana ja baya akwai wanda ya samu wulaya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai gan shi ba amma ya bada labarin shi da uwaisul karni uwaisul karni ya samu martaba da ko kai sahabi ne in ka gamsu shi ka ce in roƙa ma Allah ya magana amma ba sahabi bane shi kuma ga shi duk wata martaba an kai cire martaba annabta babu wata martaba da ta kai ta mutum ya zama sahabin annabi amma sai gashi wani mutum ya zo a bayan sahabbai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in kun yi kitabu da shi sai ya roƙa maka Allah ba shi ba Allah zai roƙa ma iman gafara wannan hadisi yana cikin musulun ta hanyoyi da dama sai sai da na umar idan mutanen yaman sun zo sai ce a cikin ku akwai uwatul karni ya har uwatul karni ya zo ita kai da uwatul karni ita ne kana da wata mahaifiya wacce kake mata biyayya sosai ita ni ne ba tana da cutar kuturta ba in ta roƙa ma Allah Allah iya ya maka yanzu abin da ya rage a jikinka bai wuce tambarin titi ba ita ni ne ita to roƙa mun Allah ya mun gafara kana amirul mu'minina kana sahabi annabi mubashir bil mubashir kana cikin abu mubashiruna bil janna kana kaza kana kaza ita ai sabon annabi sai daga hannu yace Allah ya ma Umar gafara ita sha mutane na jin labarin sa aka dinga layi a mutane a kwacin bu aka dinga layi aka dinga layi sai buya ya bace kawai aka neme shi a kara wani kuskarni sai sa imam bukhari ya kudda wannan hadisin bai ce mata hunne shi da ba san da ita ba amma imam muslim ya kawo ruwayoyi daban-daban daban ainihin wato akan uwaisul karni kun ga wannan martaba da sun samu ba bid'a yayi ba ba shirka yayi ba ba tsara yayi ba mahaifiyansa iwa biyayya saboda haka Allah ya karrama shi ba shi karama yana cikin manyan waliyan Allah na gaskiya ba kurjista saboda ya kuma mahaifiyansa kun ga wannan ya nuna mana wancan haƙƙi na mahaifiyar cike da shi akwai wani mutum ma da ya zo shi ma ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim in zai samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kai mun izini in tafi jihadi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace jihadi zaka yace eh jihadi in je in yaƙi kafirai a tabbatar da musulunci yace mahaifiyanka tana da rai ko babanka yana da rai ko ko dubbin suna da rai yace dubbin suna da rai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake fasihi ma fa jahi ka fitan ka je ka kula da su a bakacin jihadin da zasu ka ka kula da su a bakacin jihadin ka shi yasa a cikin misala ta Abu Zaid al-Qirawani yace idan za a fita jihadi na taqawwi mahaifiyanka take ba za ka ba to wajibi ka zauna ba za ka ba saboda wancan hadisi ita amma idan kafirai suka kawo hari garin wannan da kaicin da mahaifiyar naka kowa a cikin kasa sai mahaifiyarka ta ce ba za ka ba jihadi ba za ka yi kafirai ta ce ba za ka ba zauna saboda ga hadisi nan karara a cikin sahih bukhari da muslim ya hana wani ije jihadi an ce ije jihadin bai iyayen sa wani ma da ita ho sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masa ka koma ka lizumci kafarta a nan aljanna ka nazarci karkashin kafata nan za ka samu aljanna shi ma wani hadisi ingantacce ne Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya kashi a littafin sana Ibadul Karim da dukkan surutun sa gaba daya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ma ka nazarci kafan mahaifiyanka a nan aljanna kake to kun ga wajibi ne a ce mu kalli wannan abun duk da ya zo a alqur'ani mun ji karara mun kawo gurare nawa akalla mun kawo gurare guda shida mun ji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu mun ga kuma a hankalce kuma haka ba a hankalce mun ga abubuwa waɗanda suke nuna mana martaban iyaye da girmansu da karancinsu to ya ake ma iyaye biyayya wani irin haƙƙi ne ya zama tilas abin iyaye a cikin bayani na na ɗan jajjaho wasu haka ɗaya bayan ɗaya al-ma'ruf malamai suka ce Allah ya amfani da kalmar ma'ruf abin da ake kira ma'ruf shine abin da ya tattara abu uku akwai ma'ruf shar Kimci irin karramawa da ya kamata a wa iyaye ba, wannan ne yake gawo iyaye su shafa ɗan zuwa kan 'ya'yansu su ta ne musu suna zagin su suna lalacewa mun taɓa tattauna da wata uwa take cewa ita har abada ba za ta taɓa buƙar baki ta faɗi mummunan magana akan ɗanta ba saboda ni ce domin in na tsine masa ni zan fara a fara shi ma ya a fara kansa kuma duniya ta a fara kaga ina fara nawa kenan fara take don haka in yi min abin kirki sai Allah ya albarka in ya mura namun sai ce Allah ya shirye ka tunda kana da bakin da za ta yi magana a amsa wannan dole mu kalli ma'ruf shar'an ma'ruf shar'an wannan shine yasa Allah ta'ala bai kawo kaidin iya abin da ake kira biyayya ba sai ya bashi yasa malamai suka ce duk abin da ya zo a shari'a duk abin da ya zo a shari'a a dunkule to an tashi aiwatar da shi za a kalli yanayin gurin yadda ake biyayya yadda ake karramawa yadda ake kula da haƙƙi a gurin mutukar bai saba shari'a ba to wajibi ne mutum ya mafi yayansa a wannan gurin. An gane ko? Shi za suka ce al'urfu wal 'adatu yurja'u ilayhi fi kulli hukmin shar'i hakama shari'u bihi wa lam yahujjahu. Jima da usul. suka ce ana komawa al'ada ana kona koma abin da aka shirya na fili a kan dukkan abin da shari'a ta yi umarni a yi amma ba ta sa maka iyaka ba za mu ga Allah ta'ala ce alqur'ani ke iyakanta biyayya da za a yi wa iyaye ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iyakanta biyayya da za a yi ma iyaye ba sai ka'ida kwaya ɗaya kawai da ya bayar shine iyayenka ba za su sa ka ka saba ma Allah ba su ko in iyaye ne iyaye ne da wuya su san ɗan su yayi abin da zai shiga wuta ta hanyar su ko haka ba kamar yadda ya faru